Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Salatul Fatiha. أنت ولي العبد والمؤمنين. يا أخي وتشهدني لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى يرحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله
وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرسيها
وقال نوح sai annabi nuhu ya ce irkabu ku hau fiha a cikin wannan jirgin ruwa ku hau ta bismillah bismillah da sunan Allah ma'ana ko kuma a ku hau wannan jirgin ruwa bismillah da sunan Allah mujraha wato gudanarwarta gudanarta wa musaha da da dakatawa da tsayawarta fatihil mimaini eh, majraha wa marsaha وضمهما مجراها ومرساها كنا مصدران أي جريها قدانة ورسولها لسيا وتأي منتهى سيرها متكت تفيتها
إن ربي لغفور رحيم حقيقة دي أبنجي جنا الله من غفر عليه كما برحيم من جن كيني أي سلم يقولكنا سيد بحلقة دموبا وهي تجري بهم في موج كالجبال وهي ita ce ita wannan wato ji wannan jirgin ruwa ta jiri tana gudana bihim da su fi maujin cikin wato wato cikin wato raƙumin ruwa wato don tudun sa kan jibali kamar wato duwar wasu manya ta ɗin jifa'i wajen ɗagawa wani zam da girma
ونادي نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين sai annabi nuhu ya kira ɗansa kan'ana shi kuma kan'ana wa kana bi mazarin ya zama yana can wato gefe guda an safi na gabanin jirgin ma'ana ina nesa ma da jirgin yake ce masa ya bunayya ya karamin ɗana ɗarkan ma'ana ka zo ka hau tare da mu wala ta kuma alkadirina kar ka kasance tare da kafirai قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء ana sai ya ce sa'awi zan taru zan taro ila jabalin zuwa ga dutse dutsen da ya asimu ne zai kare ni min alma'i daga ruwa قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم sai annabi nuhu ya ce da shi la asma yau a yau dai ba wani wanda zai kare kowa ba wanda zai kare kowa min aulillahi daga ramadan Allah ai daga azaban Allah illa man rahima sai dai wanda Allah illa man rahima Allah sai dai wanda Allah ya ji kansa wa huwa al-ma'sum shine abin karewa qala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce وحال بينهما الموج فكان من المغرقين in fahal wahala bainahum al-mawj sai wato wannan kuma ruwan wahala yake ya shiga bainahum a tsakanin su fakana sai shi kan'ana ya zama min al-mugraki ne yana da cikin inda aka nutsar a wannan cikin ruwan dubana وقيل يا أرب ابلعي ماءك ويا سماء واقعي wakila aka ce ya ke ƙasa ibla'i ma ake ya haɗe ruwanki allazi na ba'a wanda ya ɗuɗɗugo miki daga gare ki to shi ke nan bashari batu sai ta shanye shi duna ma na zalamin sama banda ruwan da ya sauko daga sama to fasara anhara wanda ya zama daga ya sauko daga sama sai ya zama anharan korimi wa biharan da koguna wa ya sama ke kuma sama akali ai imsiki ki kame an matsari gaban zubowar ruwa ta amsa ka ita ma sai ta kase ta kame وغيب الماء وقضي الأمر واستوت على الجود wajirar ma'u sai ruwan wato ya tawaya ko kudiyar amuru ai ma'ana tamman amur sai lamari ya cika ai lamarin wato ai tamman amuru halaki kwamino ne wato lamarin halakar da mutanen annabi Nuhu sai ya cika wasu tawar sai wannan jirgin ruwa kuma sai ta tsaya eh, alal judi bisa dutse da ake kiransa judi shi judi din nan jabalin dutse ne bil jazira ta a jazira bi qurbul mawsil a kusan wani gari da ake kiransa mawsil
وقيل بعدا للقوم الظالمين gila aka ce buɗa ai halaka halaka ta tabbatar da kawo ga mutanen da suke a jarumai su ne kafirai ونادي نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين sai annabi nuhu ya roƙi ubangijin sai yake cewa rabbi ya ubangiji inna bini san dai ɗana kan'ana kan'ana mina hayyana daga cikin iyalina wa qad wa'adta ne alhali hakika kayan alƙawari bi na jatiyam da tsiransu wa inna wa'adaka hakika alƙawarin ka kuma alhaqu tabbatacce ne allazi ay allazi la khulfa fi wanda babu wato sabani a cikin sa duk abin da ka faɗa to shine zai kasance wa anta ahkamul hakimin kai ne mafi hukuncin masu hukunci ai a alamuhum mafi sanin su wa adaluhum mafi adalcin su قال يا نوح إنه ليس من أهلك Allah ta'ala sai Allah ta'ala ce shi ya kai nuhu innahu laysa min ahlika shi dai baya daga cikin iyalanka annaji na waɗanda za su tsira aw min ahli dinika baya daga cikin ahalin addinin ka إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم innahu ai wannan tambayar ta ka iya garin bi ne ja ci da tsirarsa amalun aiki ne gairu salihin ba aiki na gari ba eh fa innahu kafirun shi dai kafiri ne wala najata lil kafiri ne babu tsira ga kafirai eh babu tsira da kafirai wato wa fi qiratin bi kasr al mim innahu wato innahu amila gaira kenan eh bi kasr al mim filun wa nasbu gaira eh faddamiru wato damirin libnihi na ɗansa ne to falatas alanni kakka tambaye ni duk tasdiri wata hafifi kakka tambaye ni ma laisa laka bihi ilmu abinda ba ilimin sa gare ka baka san shi ba min in ja ibni ka daga tserar da ɗanka إني أعظك أن تكون من ni الجاهلين dai ina gargaɗin da kakka kasance min jahilina daga cikin jahilai bisa alika tambayar ka malam ta alama abinda baka sani ba قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم Allah sai ce rabbi ya ubangiji inni a'udhu bika ni ina neman tsari bika da kai daga in tambaye ka ma laysa li bi ilmu abinda ba ilmin sa gare ni وإلا تغفرني وترحمني أكن من in الخاسرين baka yi gafara gare ni ba dangane da abin da ya riga ya daga wajena wata rahamni baka ji gani baka ji gani na ba zan kasance ina daga cikin wato kasirina masu asara قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك ma'a kila sai aka ce ya nuhu ya kai nuhu ihibit ai inzil ka sauka bisa binata a cikin wannan jirgin ruwa bisa lamin da aminci au bi tahiyyatin ko kuma da gaisuwa minna daga gare mu wa barakatin da albarkatu sune khairatun alkhairai alayka gare ka wa ala ummin da kuma bisa al'ummatai min mamma aka wanda suke ta haka kafi su binata a cikin wannan jirgin ruwa ai min auladihim daga 'ya'yansu wa zurriyatin da zuriyarsu humul mu'minun sune mu'minai wa ummuhum وأمم فنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم wa'umarin to da kuma wasu al'ummatai min mamma aka wanda suke tare da kai eh wa'annan sannu matuhun za mu ba su jin daɗi fi duniya a duniya ɗan lokacinsu sun maye masu hummin na azabun alim sannan sai kuma wato azaba mai raɗi ta shafe su minna daga garin filahir da gidan lahira wa humul kufaru su ne kafirai تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك tilka ai hazihil ayatu wannan ayoyi mai wadda ta kunsha wato almutadammin kuma wadda ta kunshi kisa ta nuhu kisa annabi nuhu yana daga cikin labaran gaibu ai akhbar ma gabu labarin abin da yafi ko an ka gabaran ka su ne fa nuhi ha muke wahayin da ilaika zuwa gare ka ya muhammad sallallahu alaihi wasallam لما نزل يوم عاشوراء me صام ذلك اليوم lamma nazara am annabi nuhu to yayin da ya sauka ranar ashura صام ذلك اليوم sai ya azumci wannan yini ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo Madina وجد اليهود yawa Yahuda يهودا نعم وجد sai ya اليهود samu Yahudawa يصومون يوم عاشوراء suna wato azumin ranar Ashura وقال ولم Qur'an sai ya ce ولم صمتموه saboda me yasa kuke azumta wannan wato rana قالوا kalu sai suka ce kana ya so kana ya so mun Musa alaihi salatu annabi musa ya rano yana azumtar wannan yini wasumnahu mu ma saboda haka sai muka azumce shi qala nahnu ahqqu bi Musa minkum sai ce mu ne muka fi ku cancanta da musa fatamahu sannan sai manzo Allah ya azumce shi wa rabbi siyami kuma ya umarni da wato jama'a sahabbai su zan su azumce shi inna allaha akrama fihi asharatun min al-anbiya'i Allah ya girmama goma daga annabawa a cikin wannan yini sumiya ashura saboda haka aka tambaye shi aka ambace shi ashura nuhun nazala min as-safinati yawm ashura annabi nuhu ya sauka daga jirgin wato ruwan na daga jirgin wannan jirgin ruwan ranar ashura ashura na'am na'am ukhrija ibrahim min an-nar yawm ashura an fitar da annabi ibrahim daga wutar ranar ashura wa ubrika fir'auna wa najja musa wa man ma'ahu yawm ashura wato an nutsar da fir'auna an kuma tsayar da annabi musa da wanda suke tare da shi ranar ashura na'am wa kharaja yusuf min as-sijni na'am wa raja'a wata da yusuf min sijini annabi yusuf ya fito daga kurkuku shi ma wa raja'a malikan yawm ashura kuma ya dawo ya zama sarki ranar ashura wastajaba Allahu da'wati Dawud yawm ashura allah ya amsa addu'an nan ta annabi dawo da shi ma ranar ashura wa raja'a mulki Sulaiman ila Sulaiman kadhalika yawm ashura wato mulkin annabi suleiman ya dawo wurinsa ranar ashura annabi suleiman ya yi kamar yadda aka san abin ai an tafi da mulkinsa ko kisa na ana ta yin ta Eh,
ورفع الله عيسى ابن مريم الى السماء يوم عاشوراء allah ya ɗauke annabi isa ɗan maryam zuwa ga sama shi ma ranar ashura نعم وكشف بلاء ايوب كذلك يوم عاشوراء wato an yaye bala'in annabi ayyubu shi ma ranar ashura ولقي يعقوب يوسف يوم مصر كذلك يوم عاشوراء annabi yaqub ya haɗu da annabi yusuf a misir shi ma ranar ashura فبإكرام عشرة من الأنبياء wato da girmama goma daga cikin annabawa سمي يوم عاشوراء saboda haka aka ambace shi ranar ashura قال النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya ce نحن أحق بموسى mu منكم ne muka fi ku cancanta da musa سامه saboda haka sai ya azumci wannan ranar أمر kuma بصيامه ya umarni ya azumce shi ويقول kuma yana cewa صيام يوم عاشوراء azumin ranar ashura ni ahtasu ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu ni dai wato ina roƙon Allah an yi an yi kafira wato ya kankare zunubin shekarar da take gabatowa ta sa wa siyamu yawm arfata wato da azumin ranar arfa ni ahtasu ala Allah an ni kuma ina roƙon Allah ina neman lada ga Allah yukaffira sanata allati qablahu wa Ya.
sanata allati shi ba'dahu kuma azumin ranar ashura wato zai kankare azumin da ya shekarar da ta gabace shi da kuma shekarar da za ta zo masa shafi nawa ne ne Ya yi mutu ne su sun muna neman wani da talatin Oh.
نعم. ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا
ma kunta a wato Allah yana cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk labaruka da yake bashi labaruka labaruka ne da suka bugu sai yake cewa da shi ai wato ba kunta ta alamwa wannan duk labarin da nake gaya maka kai dama baka santa ba baka san labarin ba wala qaumuka mutanen ka ma ba su sani ba min qabli ala kafin wannan ba na kafin zuwan alqur'ani فاصبر kai hakuri ala tabligi bisa iska wato ruskar da wato ruskar da wato aiken aiken da muka maka isar da shi kai to to kai hakuri wajen isarwar kuma kai hakuri wajen wato cutarwar wato mutanen ka ka ba su bara nuhu kamar yadda annabi nuhu ya hakura إن العاقبة للمتقين sannan al'aƙibata ƙarshe al-mahmudata a bayyabo a baggodiya lilmuttaqina tana ga masu tsoron Allah وإلى عاد نخاهم هودا haka nan mun aiko wato annabi hudu ila adin zuwa ga adawa a safin dan dan uwansu min alkabilati daga kabila قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ayyuru kala sai annabi hudu shi ya ku mutane ubudullaha ku bauta wa Allah wahiduhu ku kadaita shi malakum min ilahi ba ku da wani abun bautawa gairu wannan sa إن أنتم إلا مفترون ku dai ba ku zama ba wato illa mubtaru ba ku zama ba a cikin wato bautar gumaka illa mubtaru sai dai makareta ka zimuna makareta masu karya allah lahi ga allah يا قوم لا أسألكم عليه أجرا ya ku mutane la as'alukum ba na tambayar ku ajiyar lada alaihi a bisa wannan aiki ana tauhidi bisa tauhidi إن أجري إلا على الذي فطرني lada na bai zama ba sai ga wanda wato ya halicce ni shine allah shine zai bani lada أفلا shi yanzu تعقلون ba za ku hankalci wannan ba ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوة إلى قوتكم ya kaumi wa ya kaumi ya ku mutane istaghfiru rabbakum ku nemi gafarar ubangijin ku da shirki daga shirku sun matubu sannan ku tuba ai irji'u ku koma ilaihi zuwa gare shi bi da'ati da biyayya in kuka yi haka yursilu sama'a zai sauka muku da sama ai almadar ruwan sama wa kanu qad muni'uhu sun kasance an hana su ruwan sama ma'ana an musu ana suna cikin fari yace to in kuka tuba zuwa ga Allah to Allah zai saukar muku da ruwan sama zai saukar da ruwan sama alaikum gaikum midraran mai yawan zubowa wai zirkum ya ƙara muku kuwatan ƙarfi ila kuwatukum ai tare da wato ƙarfin da kuke da shi bilmali da dukiya wai walad da ƴaƴa ولا تتولوا مجرمين kar ku juya ku ba da bayan musulmi ne kuna mushriki ne mushrikai قالوا يا هود ما جئتنا ببينة sai suka ce ya kai hudu baka zo mana bi bayyanatin da wani wato dalili ba ai baka zo mana bi burhanin da wani wata hujja ba ala kauli ka bisa wannan magana da kake kawai wato ka zo kai mana magana amma ya kamata ka ba mu wani dalili kai manzo ne wanda in mun gan shi za mu yarda da cewa kai manzon ne وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك to mu dai ba za mu ba wa'annan gumakan namu ba dan kawai ka zo kai mana magana ka ce kai manzo ne to mu ba za mu ba gumakan nan ma ba li kaulika saboda zancen nan naka وما نحن لك Mini mu بمؤمنين ko ba mu kun ba masu mu yi imani ne laka gare ka mu ba za mu yi imani da kai ba إن نقول إلا اعتريك بعض آلهتنا ba بسوء komai muke faɗa ba a cikin sha'anin ka sai dai cewa i- illa a tara ka ba su alihatina shashin wato allolinmu ne suka bujiro maka ya asa maka suka same ka suka shafe ka bisu inda wani mummunan abu ba habala ka sai ya ɓata hankalinka lissabbi ka saboda zagin ka iya hagare ta ba an ta to ba an tattara hazi kai kana wato yin sururi sau haka kawai magana kake sururi kake wani ma baka san me kake faɗa ba to wannan gumakan nan namu da kake zagi to su ne suka bata maka hankalinka
قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه ƙara sai shi annabi hudu yake ce ni ina shaida wa Allah ina shaida wa Allah alayhi gare ni wa shahadu ku shaida anni wannan fadar kuma in juya mai ta in kana son ta kuna ta in kuna son ta ƙara ƙara sai ce inni ushidillah ni ina shaida wa Allah shaida wa Allah wato Allah ya shaida a kaina a kai alayya a gare ni washhadu kuma ku shaida kuma anni cewa ni bari'un ku fitacce ne mimma tushrikuna ku daga abinda kuke tara shi bihi da shi bi abinda kuke tara shi da ubangiji to ni ku fitacce ne ba ruwana da shi فكيدوني جميعا ثم لا تنذرون to ni ba ruwana da abinda kuke tara shi da ubangiji kuke tara shi min dunihi koma bayansa wato gumakan nan da kuke tara su kuke ce musu suma alloli ne kuke tara bautarsu da bautar Allah to ni ba ruwana to amma ku je fakilu ne ku je ihtalu ku dukkan dabarar da za ku yi fi halaki cikin halakar da ni duk abin da za ku shirya don ku halakar da ni ku je ku yi jami'an baki ɗaya an tunku a tsarukan da gumakan naku ku je ko ku haɗu da gumakan naku ku je ku yi duk abin da za ku yi don halakar da ni sun malatun zuru sannan kar ku saurara mu ku yi min duk abin da ku ga za ku yi إني توكلت على الله ربي وربكم ni dai na dogara Allah ga Allah ubangiji na kuma ubangijin ku ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ma min dabbatin min dinnan za'ira ce ba wata dabba ainihin mutum ba wata halitta ta dubbu da take dindike Allah adda akan ƙasa illa huwa illa huwa sai dai ubangiji shine na akhiri mai riko bina sai ta hada makub da makarfadarta ai maliku ha shine mamallakin ta wa qahiru ha shine wato mai rinjayata fala naf'a wala darra ba amfani ba cutarwa illa bi izini sai da izinin Allah sai da nufin Allah wa khassan nas yata bi zikri ya keɓanci makwarkwada bi zikir da ambato la'annan man ukhudha bi nas yace domin duk wanda aka riki makwarkwadarsa to ya kone fi gaya su zilli ya zama yana cikin matuƙar wato wulaƙanci an wulaƙanta shi إن ربي على صراط مستقيم hakika dai ubangiji na wato ala siradin yana bisa tafarki musu imin madaidaici ai ɗariƙil haƙi wato tafarkin gaskiya wal adli da adalci فإن تولوا فقد بلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستغفر ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا to idan ta wallo fa in ta wallo in suka juya eh ma'ana ta uridu fa in ta wallo in kuka juya kai fi hasbi idan ta ayi ta ta wallo ne kenan ai ta uridu ku kau da kai kuka juya to ni dai na riskan muku abin da aka aiko ni da shi zuwa gare ku eh an aiko ni ni kuma na zo na gaya muku in ba ku bi ba kuma abin yana kan ku wa yastahlifu rabbi qauman ghayrakum ubangiji na wato zai mayar da waɗansu mutane waɗanda ba ku ba kuma juyawar ta ku fala- wala ta duru na ku shi ba za ku cutar da shi da wani abu ba bi ishirakikum da shirkin ku إن ربي على كل شيء قدير san dai ina da hakika dai ubangiji na hafizin mai kiwo ne ala kulli shay'in bisa kowane abu ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب wani الغميم yayin da wato azaban mu ta zo eh, da suka karyata shi kenan sai ubangiji ya ce to shi kenan tun da har suna cewa da abin da za a yi musu a yi musu to sai ubangiji kuma ya umarni a saukar da azaba to yayin da azaban mu ta zo da ji ubangiji to sai muka tserar da annabi hudu wanda zai na amanu ma da wanda suka yi imani wato tare da shi duk mun musu haka ne bi rahmatin saboda rahama ita ce shari'a minna da gare mu wato dalilin tsiran nasu shine shari'ar da suke yi ma'ana annabi nuhu ya zo da risala su kuma sun amince sun imani da ita to shine ubangiji ya ce bi rahmatin minna rahmatin din nan ma'anar ta hidaya ce eh da shari'a minna daga gare mu wannan jenabu sai muka tsere da su waɗanda suka yi imani tare da shi annabi annabi hudun sai muka tsere da su min azabin daga azaba galizan ashididi mai tsanani وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد wani wata sa'adun wancanan sa'adawa ishara isharatun ishara ce ila asarihin bisa gurarensu ai fasihu ku yi tafiya bil arda a cikin ƙasa ku ƙurayshawa wanzu ina wannan bismillah bismillah a'a na ku jere mai shari'a kan yi mura a'a ai kun- Ayo, ba da ba da ba da ba da samu. Ba da sa ta ne. Sanora ba a lara mu jona. Nan za a sa. Nan za a sa.
نعم وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار Ani عنيد wancanan ka adawa ishara ce zuwa ga asari wato gurabinsu. Ai, ko kuran shafa sihu ku tafiya fil arda a bayan ƙasa, wanzuru ku duba ilaiha zuwa gare ta. sun ma wasu fa'awalahu ma'ana ko ƙurayshawa an zo muku da wato manzala ya zo muku da ƙur'ani ya zo muku da wato bayani ya zo muku da manzanci to ku je ku duba irin abubuwan da ya faru ga annabawan da suka gabata da al'ummarsu eh ai kuna yin tafiyar da hilatu shitai wa saifi saboda haka da hilatu shitai wa saifi da kuke yi a hanyar ko wajen tafiya za ku gane za ku ga alamomin garurukan da aka halakar to shine ubangiji yake ce musu ga isharori nan ga asar ɗinsu eh to ku je ku yawo a cikin ƙasa ku yawo a bayan ƙasa za ku ga alamomin wato asar ɗinsu da aka halakar da su kuma ku duba ilaiha zuwa gare ta sun ma wasu fa hawalahum sai ubangiji ya sifanta kuma halayensu fa ƙara sai ya ce to wancananka adawa jahadu sun yi jayayya ga ayatul rabbihim da ayoyin ubangijinsu wa asawru sulu sun saba manzannin Allah eh jumi'a an yi jam'in sa da annaman asa rasulan wanda zai saba manzo daya a sa jami'ar rusuli shi ya saba dukkan manzanni shi yasa ya ce wato jahadu bi ayati rabbi wa asaw rusulahu bai ce rasulahu ba eh sun saba manzanninsa don dukkan su sun tarayya cikin zuwa da wato sun cikin zuwa da tauhidi eh domin wato bata bai saba wa ɗaya kamar saba wa kowanne ne lishtirakihim saboda tarayyar su baki ɗaya fi asali ma jawo bihi cikin asalin abin da suka zo da shi wa huwa tauhidi shine tauhidi wattaba'u ai su kaskastattun sun bi amra umarnin kulli jabbarin dukkan masu tsaurin mai tsaurin kai a nidin wato mai jayayya da gaskiya mu'anidul haqqi mai jayayya da gaskiya mai ru'a sa'ihim daga shugabannin su وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة an biyan musu da la'an- la'anukan wato la'ana la'an- la'ana daga Allah bi hazi duniya a wannan duniya minan nasu daga mutane wa yawmal qiyamati ranar alkiyama ma suna cikin la'anta a ranar usul halaki musu kan wato dukkan halitta ألا إن آدم كفروا ربهم ka sani hakika dai adawa sun kafirce wa ubangijinsu ألا بعدا لآدم قوله kuma alaka sani budan nisa ga biran rahama Allah ya tabbata da adin ga adawa mutanen annabi hudu وإلى ثمود أخاهم صالحا to duk wannan yanzu gashi an gama na hudu za a shiga na annabi salihu duk wato ana yin nan don wato al'umma mazala su fahimci fa ga abubuwan da aka yi ga wato ga yadda annabi kaza ya zo da al'ummarsa kaza eh shi yasa ake cewa ranar alkiyama al'ummar mazala su za su yi wa sauran al'ummatai shi al'ummatai shaida saboda duk Allah ya gaya mana abin da aka yi da sauran annabawa eh to domin qur'ani zance ne na ubangiji eh duk kuma abin da yake ciki gaskiya ne saboda haka yanzu gashi an ji abin da aka yi tsakanin annabi hudu da mutanensa kuma ubangiji yake cewa da ƙurashi ai suna tafiya suna ganin alamun garurukansu waɗanda aka halakar to me zai hana wannan ba zai sa su izina wato su koma su bi Allah tabaraka ta'ala su imani da Allah ba to an gama da annabi hudu yanzu kuma a shiga isa annabi salu shine yace cewa wa ila samuda akhahum salihah ai wa arsalna salihan mun aiko annabi salihu ila samuda zuwa ga samuda a samun ɗansu minar ƙabila ta na daga ƙabila قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ƙala sai ce ya ƙaum ya ku mutane ubudullah ku bauta wa allah wahidu ku kaɗaita shi ma lakum min ilahin gairu ba ku da wani abin bauta wani ubangiji shi kaɗai ya kamata ku bauta wa هو أنشأكم من الأرض واستعمركم واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه ubangijin nan wato shine wanda ya fare ku an sha'akum ya fare ku ibtida'an kankare ma'ana khalaqakum shine ya halice ku wato min al-ard daga ƙasa da khalqi abikum da halittar babanku Adamu annabi Adam min ha daga ƙasa eh wasta amarakum kuma ya raya ku ya ba ku wato dama ku raya wato fiha a cikin ta wato a cikin wato ƙasar wato ku rayu kuma ya raya ku fiha a cikin ƙasar ai ja'alakum ya sanya ku ummara wato masu masu rayawa wato ku raya ƙasar nan da gine-gine da abubuwa na rayuwa taskununa ha ko kuma taskununa wato kuna zama biha da ita to fasabiru ku nemi gafarar sa mina shirki daga shirku domin wanda ya muku wannan ni'imar to bai kamata ku butulce masa ba sun matubu sannan ku tuba ai irju ku koma ilahi zuwa ga ubangiji bi da'ati da biyayya إن ربي قريب مجيب hakika ubangiji na karibin makusanci ne min halki daga da hal- daga halittarsa bi ilmihi da ilminsa mujibun kuma mai amsawa ne liman sa'alahu ga duk wanda ya tambaye shi ya roƙe shi قالوا يا سالم قد كنت فينا na wani wasu amara kun fiha wato faɗinsa da ya ce wasta amara kun fiha ya raya ku fiha a cikin ta kana kula ma malamai suka ce mara tu mutanawwi atwa wato raya wato rayawa nau'i nau'i ce ila wajibin na ila wajibin wato akwai rayawa da take tafiya zuwa ga wa wajibi mandubin akwai mandubiya mubahin akwai mubahiya ta halal wa haramin akwai ta haram alwajibu wato wajibi na rayawa misla suguri misali wato kamar toshe wato kafofi wa bina'ul qanatir ala al-anhar al-muhdikati wato da- da wato buga wato da wato wato da wato da gi- da gine-gine waɗanda za su toshe ƙofofi wato na inda za su juyo za su kawo abin da za a hallaka mai hallakarwa al-qanatir ƙarƙara wato ala katan al-anhar eh wato a yi wato a yi katangu a yi dam-dam eh abubuwan da za a toshe ko qantara Eh, gadoji gada ba a kan ba a kan ba a kan a kan ruwan za a yi ta ba Eh, wa bina'ul masajidi da kuma wato gidaje wato gina masallatai al-jami'i aljami wato na sallar juma'a fil misri a a birane wa ila dalika da wani wannan wal mandubu wato na mandubi kuma kabina'il qanatir ala al-anhar as-sagirati kamar wato giggina wato gadoji alal anhari bisa ƙorame a sagirarto da suke ƙanana wal masajidi da wal masallatai madarisi da makarantu wal ibadati wato da kuma yin ribaɗi wa na'u dalika da makamancin wannan tafsiran lin-nasi don haƙo don wato sauwaƙewa ga mutane wal mubahu wanda kuma wato mubahi kuma rayawa wanda take ta halal kazawaya kamar wato gina zawiyoyi wal hadiqati wato da kuma wato yan- da gonaki hadikati ko wal hadikati hadiqati wa wal buyuti lati taqil harra wal barda wanda ita ce gina wato ɗakuna da suke wato kare wato zafi da sanyi da waruya an nabi hawani tuko hannu tuko ko alaihi hawani tu hannu hawani tu shine jami'i na hannu tuko eh hannu tu kantuna kenan ai ko kuma wato kuma ana cewa wato ɗakin ma fitilu shi ma yana zuwa hannu tu kamar ɗakin da ake tara kayan masallaci
ruya an nabi sallallahu alaihi wasallam an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama bana baitan wanda ya gina ɗaki man man bana bunyana wanda ya gina gini fi gairu zulmin ba tare da wato zalunci ba wala atida'in wala wato shishigi au garasa garsan ko kuma ya dasa wata wato bishiya fi gairu zulmin ba tare da zalunci ba dan zalunci ba wala atida'in ba wato wato ba wala ba shishigi ba ko kuma ba wato ba ba ba cutar da wani ba kana lahu ajaran jariya wato ad- da lada mai gudana zai kasance tare da shi man taba'a bihi ahadun min khalqir mutum rahman da ɗaya daga cikin halittar wato ubangiji mai rama ya yi amfani da shi wal haramu abinda yake haramun ka abniyatul jahalati wanda shi kuma yake rayawa ta wato ta haramun kame ka abniyatul jahalati allazina banaw lil mubahati wato kamar ginin da jahilai suka yi allazina banaw lil wanda suka yi wato yin wato wanda suka yi wato gine-gine saboda yin wato abubuwa wato mubahai wato na wasanni
wa abniyatul zalamati wa abu da wato gine-gine na azzalumai wa ghayr zalika da wani wannan mimma laysa lahu bihi hajatun abinda wato ba a da bukata gare shi wa fil khabari ya zo a cikin wato labari man bana fawqa ma yakfihi wanda duk ya gina abinda wato ya shige bukatarsa ja'a yawmal qiyamati zai zo ranar alkiyama huwa hamiluhu ala shi unukihi yana mai ɗaukarsa a kan wato wuyansa fil hadisi ya dai zo a cikin hadisi الدنيا ملعونة duniya ne a bar la'anta ce ملعون ما فيها abinda da yake cikin da shi ma la'antacce ne إلا ما كان من هذه الله sai dai تعالى abinda aka yi a duniyar dan Allah ta'ala to wato yanzu dai magana da ka gaya mana ma kabiru wato mutum in ya gina abin da ya fice karfinsa to me za a ce kenan ya fice bukatarsa eh
ما شاء الله لله تعالى
ko ya- ko- ko ya wuce bukatar tasa ta wula نعم
قالوا قالوا يا يا سامي صادق قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهينا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه munir ƙaru sai suka ce ya kai salihu ƙarfin tafi na majuwan da ka kasance a cikin mu majuwa abin ƙauna ainihin mu da mun kasance muna kamar an tafi da sayida ka zama shugaba a ƙabla haratun gaban wato ka zo da wannan abin da ya zo daga wato abin da ka zo da shi atan hana yanzu ka hana mu an na abu da ka rika hana mu cewa mu bauta ma ya fi da abawuna abin da iyayenmu suka kasance suna bauta mana a tsunami da gumaka wa na dan dai hakika dai mu da kai shekin wallahi mun tabbata cikin kokonto wato muribin mai aukawa cikin kokonto mai mata duna daga abin da kake kiran mu ilahi zuwa gare shi mina tauhidi wato ne daga tauhidi ai wato kokonton ma wato mai afkarwa cikin kokonto قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتيني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته sai annabi ya ce wato sai ya ce da su annabi salihu sai ya ce da su ya ɗau ya ku mutane a rayutum ku ba ni labari in dai na kasance a labarin nufin bisa wani bayani da wata hujja min rabi da na zo da ita daga ubangiji na kuma wa ata ni min rahmatan ubangiji na ya ba ni annabta min daga gare shi to fa man yansuri ni waye zai kare ni min Allah daga azaban Allah in asaitu na saba masa فما تزيدونني غير تحذير to ba komai kuke ƙara min ba fi amurkin da umarnin kulli gare ni bi zalika da wannan gaira tafsirin sai dai wato tabawa ai tadlilin wato darzawa ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية ya ku mutane wannan ga taguwa Allah ne aya ce gare ku eh wato aya ce gare ku taguwa ce ga ta zo muku an kawo muku ita dama wato da suka zo bayan ya zo musu da wannan wato manzanci ya zo di ya gaya musu abin da Allah ya aiko shi to shikenan sai suka ce suna son wata hujja eh to shi ne ce to ni ba na zuwa da wata hujja Allah ne ke kawo hujja eh in mu'jiza ce Allah ne ke kawo ta ba ni ne zan kawo ta ba sai suka ce a mu dai muna son ka kawo mana wani abin da za mu yadda eh to to a sai ce to ah to ai ni ba ni zan kawo ba Allah ne zai kawo sai suka ce to yanzu dai abin da za ka yi kaga ga wannan ɓaci wannan ɓaci eh to wannan fa ta haifar mana da taguwa dutsen fa ya haifi taguwa idan kasa Allah ya haifi taguwa daga wannan fa ta fito muka gani to shikenan sai mu yarda da kai shikenan shi annabi salu ba zai ce ubangiji ya yi tunda wannan su suka nema kamar wato wani nuna iyaka ne eh shikenan ubangiji da yake ya san komai sai ce za a yi musu abin da suka nema shikenan fa ta rika nishi kamar mai wato kamar mutum mai rai kawai sai ga taguwa ta fito daga daga wannan fa to shine sai uba sai sai Allah ya ce musu to ka gaya musu ga ga fanin ta fito eh shikenan sai yake cewa Allah ya ban karatu ko eh
ويا قوم هذه ناقة yawa sai ya ce wa ya ƙaumi to da ta fito sai ya ce wa ya ƙaumi ya ku mutane hazihi na hatullah to ga taguwar allah na gata aya ce da kuma gare ku eh wato fazaru ha ku batta ta akula zarsu وذروها تاكل في أرض الله to fazaru ha ku batta ta akula ta ci fi adillahi a cikin ƙasar allah tabaraka wa ta'ala ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب to kar ku shafe ta da wani mummunan abu akirin sokewa eh, ko wato ku ce za ku soke ta to in kuka yi haka fa ya fuzo kuma azabun algarib azaba makusanci zai zama ya kama ku in a karfin wa in kuka soke ta فعقروها فقال تمتعوا في ديركم ثلاثة أيام to fa akaruha to shikenan wato da taguwar ta zo shikenan sai ubangiji shi to a gaya wa ya gaya masa wahayi ya ce to ya gaya al'ummar ruwan duk da ake sha ya zama kaso biyu ita taguwar nan za ta sha rana ɗaya su ko duk mutanen garin su sha rana ɗaya eh to ita taguwa ranar shan ta duk sai ta shanye ruwan su kuma ranar shan su su ma sai su ɗebe ruwan sai su yi amfani da shi kuma abin da za su yi ba ya ishe su har jibi ma'ana ya ishe su su yi amfani da shi a wannan ranar shan su kuma su yi amfani da shi ranar shan ita wannan taguwa amma duk da haka sai suka ga ai su ba su yarda da wannan ba ya za a ce kawai shi kenan taguwa za a bar mata rana ɗaya su ma rana ɗaya to shi kenan sai suka ce a soke taguwar to sai suka sa kudari ya soke ta fa aka ruha eh wa ya ku zama zama ƙwari ina ƙarfi ma fa aka ruha ai sai suka soke taguwar ai a ƙara ha kudari kudari ne ya soke ta bi amrihim da umarnin su wa ƙara فقال تمتعوا في ديركم saka ثلاثة ayya sai annabi sallallahu ya ce da shi ku ji ku ji daɗi ai shi ku rayu fi diyarikum a cikin gidajen ku salatu ta ayyami kwana uku sun matula ko da sannan za a halakar da ku ذلك وعد غير مكذوب ce wancanar da wa'adun alkawari ne gairu makzubin babu ƙarya fiye a cikinsa Allah ya riga ya zartar da wannan to abin da zai zartu kuma فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن يقبله يوم إذ ya ce to yayin da lamarinmu ya zo bi hilakim da halakar da su sai muka tsayar da annabi salihu wanda zina amanu ma'ahu da wanda suka yi imani tare da shi wa hum arba'atu alafin su mutum dubu hudu ne suka yi imani da shi to da shi din da wanda duk suka yi imani sai duk muka tsayar da su da rahmatin da rahama minna daga gare mu wa min khizi iz wa min khizi yawma izin muka kuma tsayar da shi daga kunyata na wannan yini ai bi kasiril mimi iraba wa fatiha ma bina'a kenan ai li irabatihi ila mabni wa huwa al-aksaru to sai muka tsayar da shi bai- bai- saboda in wanda duk wannan azaba ta same shi to ya kunyata to mun tsayar da shi gaban azaba ta same shi da shi da wannan jama'ar mu'minan kuma mun tsayar da su gaban jin kunyar wannan yini إن ربك هو القوي العزيز hakika dai ubangijinka shine mai karfi mabuwayi mai rinjaye وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديرهم جاثمين ne wa hazan lazi na zala musu ya sai tsawa ta kama wanda suka yi zalunci shine suka kafirce kenan wa azbahu sai suka waye gari jasmine durkusa su bi da yanayi a gidajensu ba ke barikina durkusa su ana rukabi bisa gwiwoyinsu mayyiti ne suna matattu kowa sai a gan shi ya durkusa in an taba yi sai a ga baya da rai Eh, duk sun mutu a durkushe كأن لم يغنوا فيها ka an an din nan muhabbafa ne muhabbafa ba ce daga sakiriya wasu muhamma hazufa ai ka annan kai ka ce su lam ya ganau ba su taɓa wato zama ba fiya a cikin wannan garin a cikin gidajensu ألا إن ثمودا كفروا ربهم za ka san saki ka ji samuda sun kafurce wa ubangijinsu ألا بعدا لثمود labudan nisa ga barin rahama ubangiji ya tabbata ga samuda da ai masa sarrafi ko kuma abin wato sarrafin alama anil hayy wal qabilati mhm.
ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشر قالوا salama to an gama maganar annabi salihu eh to za kuma a shiga maganar annabi ibrahim da kuma maganar annabi lut domin maganar annabi ibrahim da annabi lut kusan a haɗe suke eh domin su kusan zamani ɗaya suka yi kuma an- an lura da kissar daga wajen annabi ibrahim aka za a je alƙarya annabi lut a gun annabi ibrahim aka je eh daga wurinsa kuma aka ƙarasa aka ci wurin annabi lut eh to to za ka ga yawancin kissoshinsu guda su biyun nan wato a- a a- a haɗa ake yin su shi ne ubangi yake cewa wala qad ja'a rusuluna ibrahim bil bushra wallahi haqiqa manzanninmu sun zo wa ibrahim bil bushra da al bishr bi ishaqa da wato haihuwar ishaqa wa yaquba da kuma haihuwar yaquba ba'da hu bayan ishaqan qalu da suka zo masa suka ce masa salaman aminci qala salam سلام da yace aminci alaikum ya tabbata gare ku فما لبث أن جاء بإبل حنين amma da bisa bai daɗe a zanen ba an ja sai ya tafi ya zo bi ijilin da ɗan maraƙi hannizan ai mashi wuyin soyayye
فلما رئي أيديهم لا تصل إليه إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة yayin da ya ga hannuwan su lata su ba ta saduwa ya rehe zuwa gare shi na kirahun sai ya kyamace su bi ma'ana an karahun wato ya kyamace su ya yi wato ya ga daidai sai bai amince musu ba Eh, wa aujasa fi minhu ibata sai ya koye wato tsoro wato a cikin zu- a zuciyarsa minhu daga daga- wato minhu daga gare su ma'ana sai ya koye tsoron su a cikin zuciyarsa hauban dan tsoro قالوا لا تخف
sai suka ce da shi kakka ji tsoro إنا أرسلنا إلى قوم لوط mu dai an aike mu ne zuwa gurin mutanen annabi lutu linuhulikahum don mu halakar da su to kuma sai aka ba mu sako mu tsaya mu gaya maka shine na albishir to muka zo muka yi maka wannan albishir kuma muka muna baka labarin ga inda za mu amma ba fa wani umarnin ka ba muke jira ba an daga an aike mu eh wa mar'atuhu وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق wa mar'atuhu mata annabi ibrahim ai mar'atu ibrahim mata annabi ibrahim saratu ita ce saratu qa'imatu tana tsaye ta khadimuhum tana musu hidima to ta ji wannan magana cewa an yi aike zuwa ga alƙarya al mutanen annabi lutu wa dhahikat shikenan sai ta yi dariya a istibsharar dan farin ciki bi halakin da halakar da su to da ta yi wannan dariya ta yi murnar ta hubba sharna'a ita kuma sai muka yi mata albishir bi ishaqa da haihuwa annabi ishaqa ومن وراء إسحاق يعقوب to bayan kuma ishaqa muka yi mata albishir cewa kuma za a haifi yaqubu نعم eh, waladuhu ɗansa ya yi ta ishu kuma ita za ta rayu ila an tara har ta gan shi eh, ba tana kukan cewa sanda aka yi mata albishin farko aka yi mata albishin ɗin farko tana cewa ya ma za a yi ta da haihu Eh, ga ta ita shekara 90 a nabira shekara 120 to ba ma wannan ba za ta za a haifi ya har ma yaƙubu sai ta gani kuma sai da ta gan shi
قالت يا ويلتي آلد وأنا أجوز وهذا بعدي shekha شيخا ana sai ta ce ya wailace shi wailace dinnan kalimatun kalma ce tuƙalu da ake faɗanta inda amrin azimin yayin wato faruwar wani lamari wato mai girma eh wal alibu alibu nan mubdalatu abin musan ya ce min ya il idafu daga ya ilafa ta ce ya wailace a alidu yanzu shi zan yanzu shin zan iya haihuwa wa ana ajuzun ga ni ina tsohuwa litis un watis un da sanatan ina da shekara 99 in haihu wa haza ba ali wannan kuma shine miji na gashi shekhan tsoho lahu mi'atun wa ishiruna sanatan yana da shekara 120 eh ni shekara 99 shi shekara 120 mu tsofaffi guda biyu mu haihu wa nasbu wa nasbu sa'al hal fi sahali wal amil fihi ma fi zamin al isharati tace to inna haza إن هذا لشيء عجيب shi hakika wannan abin da kuka zo da shi abu ne mai ban mamaki an yi wula da waladun shi ne a haifi yaro da haramai na ga tsofaffi guda biyu
قالوا أتعجبين من أمر الله an sai suka ce da ita yanzu za ki rika mamaki da lamarin allah ai kudarci wato iko ai kudarci ikon allah faru kyayi yanzu kayi ma kayi mamaki ikon allah eh kina mata annabi annabin mursali kuma ulul azmi min rusuli in allah ya ce zai abu kuma ki mamaki eh a ce an bai kamata ke ki haka ba Ruhun rahmatullahi رحمة to الله rahama fa ce ta Allah ta sauka gare ku ku gidan Annabi Ibrahima نعم وبركاته عليكم أعلى البيت bai to rahmatullahi rahama Allah wa barakatuhu da albarkatunsa alaikum su tabbata gare ku ya ahlal bait ya ku ahlan gidan gidan Annabi Ibrahima إنه حميد مجيد shi dai ubangiji Hamidu ai Mahmudun abin yabo ne majidun ai karimin mai girma ne فلما ذهب فلما ذهب عن إبراهيم الروء وجاءته البشر يجادلنا في قوم لوط yayin da tsoro ya gushe wa Annabi Ibrahim waje adhul bishira kuma albishir ya zo masa bilwalar da samun ɗa to kuma sai ya haɗu yujadilu na yana jayayya da mu ai ma'ana yujadilu rusulana yana jayayya da manzannin namu wanda muka ce to in za ku je karkare annabi lut to ku biya ta gun ibrahim ku gaya masa kaza ku gaya masa kaza to da suka bashi albishir kuma suka gaya masa ga inda za su sai kuma ya fara jayayya da su eh ya fara jayayya da su fi sha'anin qawmi lut shi sha'anin mutanen annabi lut إن إبراهيم لحليم نواه منيب hakika da annabi ibrahim lahali ne wallahi mai mai hakuri ne basirul anati mai yawan sanu sanu ne a cikin al'amura awwahu wato mai yawan komawa zuwa wato awwahu mai yawan wato hakuri mai komawa zuwa ga ubangiji wato mai mai kankan da kai shine awwahu kuma munibu ai raja'u mai yawan komawa ne a cikin al'amuransa zuwa ga ubangiji to fa qala lahu sai da suka ce masa to gashi ga albishin mun gama maka to kuma yanzu za mu huce za mu tafi garin annabi ludu Allah ya aike mu mu je mu saukan musu da abin da za mu saukan musu da shi to fa qala lahum sai annabi ibrahim ya ce da su a dole ko na qaryatan biha salasu mi'ati mu'minin yanzu ko a halakar da alƙaryar da akwai mu'mini 300 a cikin ta qalu la sai suka ce a ba za mu halakar da wannan alƙarya ba ƙara sai kuma ya kuma ce musu a fatuli kuna ƙaryatan biha mai a ta muminu yanzu kwa kwa je ku halakar da alƙaryar da za a samu mumini mai tan a cikin ta eh ƙaru sai suka ce la ba za mu yi ba ƙara sai annabi raya ya kuma ce musu a fatuli kuna ƙaryatan biha arba'una mumina shin kwa je ku halakar da alƙaryar da akwai mumini arba'in a cikin ta ƙaru sai suka ce la ba za mu yi ba ƙara sai annabi ibrahim ya kuma ce musu afa dole kuna qaryatan biha arba'ata ashara mu'mina ba je ku halakar da alƙaryar da za a samu mu'mini goma sha hudu a cikin ta qalu la sai suka ce ba za mu ba qala sai annabi ibrahim ya kuma ce musu afa ra'aytum to ku bani labari in kana biha mu'minun wahidun idan da akwai mu'mini guda daya ba je ku halakar da ita qalu sai suka ce la ba za mu je ba qala sai annabi ibrahim ya ce to fa inna biha lutan annabi lutu fa yana cikin wannan alƙaryar eh kun ce ba za ku haɗa ba za ku halaka ba ko da mumini ɗaya to annabi lutu fa yana cikin ta eh qalu nahnu a'lamu suka ce a ai mu ne masana ma bi ban fiya da duk wanda yake cikin garin eh to fa lamma adala mujadalatahum yayin da annabi ibrahim ya tsawaita wato jayayya da su qalu sai suka ce ya ibrahim ya ibrahimu a aribu an haza sai suka ce ya kai ibrahim ka kauda kai an haza ga furan wannan jayayya innahu qad jaa amru rabbi hakika lamarin ubangijinka da halakar da su ya zo wa innahum atihim azabun ghayru mardudin innahum hakika ne su atihim azabun azaba za ta zo musu gairu mardudin wani abun juyarwa a wato wannan azabar za ta zo ba wanda ya isa ya juyar da ita da kudurar ubangiji za ta hau kansu ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عظيم asir yayin da wato manzanninmu suka zo suka ba annabi ibrahim kenan sun gama da annabi ibrahim kuma sun tafi gurin annabi ludu shine ubangiji shi yayin da suka je manzanninmu suka zo wa annabi ludu to sai yi abihim sai yi bakin ciki bihim saboda zuwansu wa za a bihim za a kirjinsa ya kunci eh, kirjinsa ya- kirjinsa ya kunshi kunci saboda zuwansu li'annahum saboda cewa wa'annan baki hisanul wujuhi kyawawan fuska ne da su fi surata adiyafin cikin surar baki to fa khafa alaihim qaumuhu sai ji musu tsoron mutanansa wa qala sai ce haza yawmu asibu wallahi wannan yini ne wato yini ne mai tsanani a kaina baki ka aji a kunyata ni to wajahu وجاءه قومه يهرعون sai إليه mutanensa suka zo lamma alimu bihim yayin da suka samu labari biyun da wannan bakin sai ga su yi hura'una suna gaggawa ilaihi zuwa ga shi annabi lutu ومن قبل كانوا يعملون السيئات to wato tun gaban kuma zuwansu sun zama suna aikata sai ati muna na wahi itiba itiyanu rijali shine zai kewa mazaje fil adbara a duburorin su قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم kun kala lutun sai annabi lutu ya ce da jama'a tasa ya kawo ya ku mutane haƙula ibarati waɗannan ‘ya'yana ne mata ga su fata zawo zuhunna ku aure su kunna a tsarin lakum shi ya fi tsarki gare ku فاتقوا الله ولا تخزوني في ƙarfi ku ضيفي ji tsoron Allah ka ku kunyatar da ni cikin baƙi na أليس منكم رجل shin رشيد babu wani mutum shiryayye a cikin ku wanda ya amur bil ma'ruf zai umarni da kyakkyawa ya haye hani anil munkar gaburan mummuna قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق sai suka ce wallahi hakika kai dai rudu ka san mala na fi bana ta ba mu da wani wato bukata cikin yayan kamata وإنك لتعلم ما نريد kuma hakika kai kai ka san ma nuri da abin da muke nufi min itiyani rijal daga zai kiwon mazaje قال نورنني بكم قوة نواوي إلى ركن شديد kala sai annabi lut ya ce law anna li bikum quwwatan da ina da karfi wato law anna li quwwatan bikum da ina da karfin da zan tunkuɗe ku ai au awi ko kuma in taru in koma ila rukunin zuwa ga wani wato rukuni shadidin mai mai karfi ai ashiratin dangi tansuri ne za ta taimake ni to da ina da wannan labar dashtu bikum da na yi danka na yi muku danka ta halakarwa to kullum ma ra'atul mala'ikatu yayin da mala'iku suka ga zalika wannan ƙalu to sai suka ce to da duk bai san wato waɗannan da suka zo mala'iku bane saboda sun zo musu a cikin sura ta samari wato kamar baƙi ne suka zo suka sauka wata bukata ta kawo su za su shige za su shige amma aka ce shine babba a gari suka zo suka sauka to shi ke na dole suka ga waɗannan wato abubuwa to kuma sai suka yaye wa masa hijabi eh sai suka ce ya lulu kado ya duku inna rusulu rabbi sai suka ce ya kai lulu mu fa ba mutane bane eh mu manzannin ubangijinka ne lan yasilu ka ilayka kare shi duk abin da za su yi na turmutsaitsiyaniya ba za su sadu zuwa gare ka ba su inda wani mummunan abu ba su isa su zo kusa da kai ba fasri bi ahlaka bi qit'in min al-layl to abin da za mu umarce ka da shi shine ka tafi bi ahlika da iyalinka ka fita daga garin eh ka fita bi ahlika da iyalinka da kidin a wani yanki na dare kaka zauna a garin mu ka bamu da su wala yaltafit minkum ahadun illa ra'atak to in kun tashi fita kuka bar garin to ka- ɗaya daga cikin ku ya juya eh kowa inda ya sa gaba kai cika ya waiwaye baya eh li Allah ya ra azima ma yanzu lubiyo dan kar wanda ya waiwaya ya ga girman abin da zai sauka ga mutanen illam na ataka sai dai mataka kawai illam na atuka bi rafi badul min min ahadun kenan wa fi qiratin bin nasbi illam na ataka kenan istisna min al ahli ai fala tasri biha kakka tafi da ita ita wannan matar innahu إنه مصيبها ما أصابهم innahu lamarin da sha'anin musibu ha ma asabahu abin da ya same su shi zai same ta wakila wani kauna aka ce lam ya faru biha bai fita da ita ba eh da ya tashi zai fita sai ta ce ita ma ba za ta bar garin ba shikenan sai ya barta wakila wani kauna aka ce a kharaja ta fita da ta fita ta bi annabi wato lutu suka fita tare wal ta fata shikenan sai ta juya da ta juya ta ga irin azabar da ta fara sauka faƙarar sai ta ce wa ƙauma ya mutane na to shi kenan ita ma fa ja a hajarun sai dutse ita ma ya zo mata faƙatar a ya kashe ta wasu alahu to shi annabi lutsi sai ya tambaye su an wakta halakihim da lokacin da wato za a halakar da su mutanen faƙaru sai suka ce إن da موئدهم homo الصبر sai suka ta suka ba shi amsa suka ce ma alƙawartarsu da za a saukar da wannan azaba bayan duk sun gaya masa abin da za a yi eh ma alƙawartarsu to asuba da asuba za a yi faƙala sai annabi lude shi a uridu a ajalla min zalika ka ina son a yi abu da ya fi haka gaggawa ƙalu sai suka ce da shi أليس alaisa الصبح sai بقريب suka ce da shi yanzu asuba ma ai a kusa take ba ba kusa take ba فلما جاء أمرنا جعلنا آلهة سافلها وأمطرنا عليها إجارة من سجيل fara ma za a mura yayin da lamarin mai zo bi hilakin da halakar da su su mutane alƙarar Allah ya ce ji alna aliya sai muka sanya wato maɗaukakanta ita ƙuraɗon lulun sai muka sanya maɗaukakan suka dawo safila wato makaskantanta da an rafa a hajjibiru shi ne wannan alƙarin nasu guda hudu malaka jibrilu duk ya ɗaga su ila sama zuwa ga sama an ce ya ɗaga su sama sai da suka kai kusa da sama ta ɗaya an ce mala'ikun da suke ma sama sai da suka rika jin wato kukan zakarin garin eh saboda wato nisan dagawar kuma da aka tashi daga su na kasuwa yana cikin kasuwa na kwance yana kwance na mai wani sha'ani yana sha'aninsa ba wanda ya yi hasashen cewa ma an daga eh ba wanda ya- ya fahimci ma cewa an- an yi motsi saboda mala'ika jibril ne allah ya masa umarni shi ya daga kan kowa ma ya san an daga duk suna ciki suna shugunansu eh sai da aka kai su can sama eh to shi kenan sai kuma allah ya masa umarni su to ka juya su da suka je sama sai kuma aka juyo ƙasa ta koma sama sama ta koma ƙasa shi ne aka kifo su to bayan kuma an kifo su sai aka taso wa'annan tsuntsayen eh da wannan tsakon kwanin sijil din shi a sijil wato tsakuwa ce da aka dafa ta da wutar jahannama eh kuma kowace guda ɗaya akwai sunan wanda za ta jefa da shi kuma in ta jefa ba ta kaucewa duk wanda ta jefa da shi to shi za ta samu Eh, in a tsaye ta same shi in ta saukar da shi a kansa to in- daga kansa sai ya fito ta duburansa Eh, in kuma a kwance ta same shi to duk inda dai ta sauka sai ta zarce eh, ta fito ta ta ɗaya gefen Eh, to shi irin abin da aka yi musu kenan to za a ga cewa ita wannan isu wa'annan azabar su wato ka gani bayan kisfewar to kuma akwai kuma hijaratun min sijil akwai ma- madarin hijaratun min sijil Mhm.
منبوجا مسومة عند ربك to um, to muka sanya aliyaha madaukakinta sabila karkashin ta wa amdarna aliyaha hijaratan sai muka yi musu ruwan muka yi musu matsarin hijaratan tsakonkwani min sijilin daga sijil shi sijil inin laka ce ɗubiha da aka dafa ta binnar da wutar jahannama mandodin ai mutu tare mai bibiyar juna wato da aka tashi ba wai an yi an bari ba ne a'a baki ɗaya kowa da nasa kowa tsuntsayen haka suka zo suna bibiyar juna eh ba wai wannan ya zo ya jefa ya tafi sannan wannan ya zo a'a baki ɗaya suka zo suna ji ba eh mandodin ai mutu tare wato mai bibiyar juna musawwamata an ja musamman mata ai ma'ana wacce aka yi wa alama mu'ula mata wato an mata alama wato an mu'ula mata an mata alama alaiha a kanta isma man yurma biha da sunan wanda za a jefa da tsakuwa kowace tsakuwa an mata alama kuma an rubuta mata sunan wanda za ta jefa da shi saboda haka kowa da aka halakar da shi da wannan tsakuwar to da mai sunansa aka aka halakar da shi eh eh to shine yake ce an sanar da ita wato an mata alama inda rabbika a wajen ubangijinka zarfin laha wa ma hiya وما هي من الظالمين ببعيد wayannan tsohon gwani ba su zamo masu nisa ba mina zalimi daga azalimi su ne mutanen maka eh ba masu nisa ne ga mutanen baka ba in kuka ci gaba da haka to kuma ba mu san irin azabar da za mu saukan muku ba alhamdulillah alhamdulillah da salatu fati uku ولا تفاتي أخذكم
wallahu sha daya قل هو الله تعالى
wallahu sha daya قل هو الله تعالى
wallahu sha daya قل هو الله تعالى
wallahu uku قل هو الله أخو
taimaka mana karatun ya mutu masu ɗalibai su ne su salatu fati ولا تفاتي ولا تفاتي
Amin.
ولا تفاتي ولا تفاتي ولا تفاتي ولا تفاتي ولا تفاتي ولا تفاتي
Allah ya ba mu tsaro da tsaron su. Allah ya ba mu tsaro da tsaron su.
صلاة الفاتح
abin da ya wahala na sauƙi sai mana wahala za ta face صلاة الفاتح
salatul fatih صلاة الفاتح آمين
fata salatul fatih فاتحة صلاة الفاتح آمين
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الفاتح لما أصبح على سنة أكبر والهادي إلى صراط المستقيم آمين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله